إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة يقول الله تعالى في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير لما كانت للعلم وأهله وحامليه أهمية ومرتبة فقد وضع العلماء آدابا لتحصيله وطرقا لاكتسابه ونشروا ذلك في مؤلفاتهم ومنهم من أفرد ذلك بمصنفات قيمة كما فعل الإمام أبو حامد الغزالي والقاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي وابن عبد, وابن عبد البر القرطبي وابن حبان البستي وشرف الدين النووي وغيرهم وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي في كتابه قانون التعويل أن آداب العلم تنيف على مئتين لكن الأمهات التي ترجع إليها البنات سبعة ومنها الأول إخلاص النية لله تعالى إخلاص النية لله تعالى وهذا أصل وشرط الشروط لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فيكون طلب العلم ابتغاء التقرب إلى الله تعالى والعمل بما شرعه وأمر به والدعوة إلى ذلك ومن الإخلاص أن تنوي بطلب العلم ما يلي أولاً أن ترفع الجهل عن نفسك ثانيا أن تعبد الله على بصيرة ثالثا أن تتقرب إلى الله بطلب العلم لأن طلبه جهاد رابعا أن تتعبد لله بطلب العلم لأن مدارسته عبادة خامسا أن تزداد به خشية لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور سادسا أن ترتفع به عند الله درجات يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحصيل الدنيا فقد روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة الثاني التواضع للعلم فحيث أن العلم قصده فممن سمعه أخذه فالحكمة ضالة المؤمن ولا يستصغر كلمة فإنه من تكبر على علم ذهب عنه فإن العلم حرب للفتى, للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي قال النووي رحمه الله وينبغي له أن يتواضع للعلم فبتواضعه يناله وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى وعليه أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويتعمر ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبتها وقد أفصح الإمام النووي رحمه الله عن هذا المعنى حيث قال ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر بل يحرص على الفائدة مما ك... ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال من رق وجهه رق علمه وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على عبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليه فاستنبط, فاستنبط العلماء من هذا فوائد منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول قال الإمام البخاري رحمه الله لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه أيها الإخوة ولنعلم أنه ينبغي للطالب العلم أن يستخير الله عز وجل في من يأخذ, يأخذ العلم عنه لأن العلم الشرعي هو الذي يشكل عقيدتك وسلوكك ويبصرك بطريق الوصول إلى الله عز وجل ففي صحيح مسلم أن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وعليه أن يتواضع للمعلم ويعظمه ويوقره فلو لم يكن له إلا فضل التقدم والتجربة لكفته ويلزمه أن يعتقد له حق أبيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم وكما قيل أيضا المعلم خير من الأب وقال ابن العربي رحمه الله في كتابه سراج المهتدين وعليه بالتواضع لمعلمه والإصغاء إليه ولا يقف في وجهه ولا يأخذ ما ت... وليأخذ ما تيسر له منه ولا يكلفه إلا ما أعطاه ويقول الراغب الإصفهاني رحمه الله من آداب المتعلم إذا وجد ناصحا أن يعتمر له ولا يعتمر عليه ولا يراده فيما ليس بصدد تعليمه وكفى على ذلك تنبيها ما حكى الله تعالى من العبد الصالح أنه قال لموسى عليه السلام حيث قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فنحاه عن مراجعته وليس ذلك نحيا عما حث الله تعالى عليه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمد وارحم آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka ya yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwar mu zuwa wannan wuni mai albarka wunin juma'a ya kaddare haduwar fuskokinmu a wannan bagire mai albarka domin gabatar da wannan ibada ta sallar juma'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ita da dukkan ayyukanmu na alkhairi kurakuran da muke aikatawa cikin sawo'in dare da wuni muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya mana Allah ya yafe mana Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da suka bari a baya da mu da su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a aljannar firdausi ya uwa kamar yadda kuka saurari hudubar mu tunasarwa ce gare mu gaba ɗaya da kuma musamman 'yan uwanmu ɗaliban ilimi waɗanda suke ƙoƙari wajen fafutuka na neman ilimin addini da kuma karantar da al'umma wannan aiki na neman ilimi da kuma karantar da al'umma hanya ce ta annabawa gado ne na annabta kuma duk wanda ya kama wannan hanyar ya jibi ne a kansa ya rika tunanin wa yake wakilta a bisa wannan turbar da ya kama kuma duk wanda ya ɗau hanya na karatu da karantarwa to wajibinsa ne ya sani cewa amana ne allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa na abin da yake karantar da al'umma domin yana ƙoƙari ne ya zama musu sila ko ya haskaka musu hanya da za ta kai su zuwa ga allah maɗaukakin sarki ubangijinsu don haka ya ji tsoron Allah ya zama na manufarsa ita ce shiriyar Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ɗora mutane ko ɗora bayan Allah maɗaukakin sarki a kanta domin ya zama na an gudu tare an tsira tare. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana falala da ya baiwa ilimi musamman ilimi na addini da kuma irin falalar da ya baiwa ma'abuta ilimin. Allah ya faɗa a Alƙur'ani cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi imani to Allah ya bashi ɗaukaka da falala na musamman waɗanda Allah ubangiji ya basu ilimi kuma cikin masu imanin Allah ya basu wata daraja ta musamman Allah madaukakin sarki ya ce wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne dangane da dukkan abin da kuke aikatawa ya ƴan uwa a yayin da ya zamo ilimi yana da wannan daraja yana da wannan martaba ma'abuta ilimi suna da wannan falala da wannan martaba a cikin al'umma to lallai mu sani cewa ilimi ko bidar ilimin nan yana da wasu ladubba na musamman sannan kuma da wasu hanyoyi da malamai suka bayyana cewar mai neman ilimi dole ya ladabtu da waɗannan ainihin adab sannan dole ya bi waɗannan hanyoyi domin ya samu ilimi iliminsa ya zamo mai albarka malamai sun yi rubuce-rubuce a cikin littattafai da yawa don nuna ainihin ladubba na mai neman ilimi da kuma karantarwa sun bayyana falala na ilimi ainihin da kuma karantar da shi daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan irin wannan akwai imam abu hamid al-ghazali akwai qadi abubakar bin al-arabi akwai ibnu abdulbar al-qurtubi akwai ibnu hibban akwai sharafuddin nawawi da wasunsu duka sun yi rubuce-rubuce don nuna ladubba yadda ake so ɗalibin ilimi ya zamo wajen koyon karatunsa da kuma wajen karantar da wasu a waɗannan abubuwan da suka shafi ladubba na koyon karatu ko koyon ilimin addini al'amura ne waɗanda suke da yawa ƙwarai da gaske kamar yadda ibn arabi ya bayyana cewa idan za a lissafa ladubba na neman ilimi to al'amura ne waɗanda ba su gaza ɗari biyu ba to amma a cikinsu akwai waɗanda su ne jigo su ne suka fi muhimmanci don haka daga cikin ladubba na neman ilimi da kuma karantar da ilimi waɗanda suka fi kowanne muhimmanci ga kaɗan daga cikinsu na farko shine malamai suke cewa ikhlasun niyya shine duk mutumin da zai zamo ya kama hanya na neman ilimi da kuma karantar da al'umma to wajibinsa ne ya tsarkake niyyarsa ya zama wanda ya nufata da wannan aiki shine ya nufaci Allah madaukakin sarki ne ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ayyukansa ya zamo neman ilimin da yake yi da kuma karantarwa yana yi ne domin Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wannan kuma sharaɗi ne mai girman gaske a cikin dukkanin ayyuka na ibada a cikin dukkanin ayyuka na addini ballantana kuma abin da ya shafi neman ilimi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci bayansa da shi wanda ya fi girma ya fi daraja kamar su bautata masa suna masu tsarkake masa addini manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadithin da Imam Bukhari ya rawaito shi cewa innamal a'malu bin niyyat dukkanin ayyuka suna tare da niyoyinsu don haka wajibi ne akan mai neman ilimi ko akan ɗalibin ilimi ya zamo jigon abin da yake neman ilimi dominsa shine neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma yin aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni ya aikata ya aikata abin da Allah ya yi hani ya nisanta sannan kuma ya yi ƙoƙari wajen karantar da al'umma abin da ya koyan saboda Allah wannan yasa malamai suka ce ɗalibin ilimi ko mai koyon karatun addini da ƙoƙarin karantarwa daga cikin abin da za su taimake shi ya zama ya samu ikhlasi a cikin karantarwarsa ga wasu abubuwa kamar haka abu na farko ɗalibin ilimi idan zai nemi ilimi ya zama abu na farko yana neman ilimin nan ne domin ya kawar wa kansa jahilci ya zamo zai bautata wa Allah madaukakin sarki ba a bisa jahilci ba abu na farko kenan an tarfa aljahala an nafsi ka kawar da jahilci wa kanka ya zama wannan shine manufarka na farko sannan abu na biyu an ta'budu Allah ala basira a matsayinka na ɗalibin ilimi da kake neman ilimi ya zama manufarka shine don ka samu damar da zaka bautata wa Allah madaukakin sarki bisa sani ka bautata wa Allah madaukakin sarki akan daidai sannan abu na uku an ta taƙarraba ilallahi bi talabil ilm li'anna talabahu jihad neman ilimin da kake yi ya zama manufarka kana neman kusanci zuwa ga Allah da ilimin da kake nema saboda neman ilimi jihadi ne neman ilimin addini jihadi ne to ya zamo a aikin da kake yi da fafutukar da kake yi na neman ilimi ya zamo manufarka kana so Allah ya karba maka wannan aikin da kake yi saboda ka samu kusanci zuwa gare shi sannan abu na gaba an ta ta'abbada lillahi bi talabil ilm wannan neman ilimin da kake yi ya zamo ka rika roƙon Allah Allah ya karɓa maka shi a matsayin ibada li'anna mudarasatuhu ibada saboda ka nemi ilimin ka zo ka zauna kana muraja'an abin da ka koya kana kana kana mudarasan abin da ka koya ana baka lada na mai bautawa da ibada wa Allah madaukakin sarki sannan abu na gaba an tazdada bihi khashiya ya zamo ilimin ka kana nema don ya ƙara maka tsoron Allah ne don Allah madaukakin sarki ai ya faɗa a Qur'ani cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama inna Allah azizun ghafur waɗanda su yafi cancanta su fi tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai su ne waɗanda Allah Ubangiji ya ba su ilimi to ya zamo ilimin da kake nema na addini a matsayinka na ɗalibin ilimi daga cikin manufofinka na neman ilimin shine don ilimin ya ƙara maka takawa ya ƙara maka tsoron Allah ta yadda duk wani abu wasu kofofi da shaidan ka iya kokari ya shigo maka ya sa maka izza ya sa maka girman kai ya sa maka jiji da kai ilimin ya kamata ya toshe maka wannan kofofin ne ba ya zamo kana ɗalibin ilimi mai kokarin karatu da karantarwa kuma a rika ganin wasu alamomi na girman kai da jiji da kai a tattare da kai ba in kai haka to sai ya zamo ka buɗe kofa ka taimaki shaidan a kanka sannan abu na gaba kana neman ilimi ya zamo an tartafi bihi darajatan an tartafi bihi inda Allah darajat kana neman ilimin ne saboda ka ƙara ɗaukaka darajarka a wajen Allah saboda ai Allah madaukakin sarki ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka duk waɗanda suka zama masu imani daga cikinku ma'abuta ilimi a cikin kuma suna da wata daraja ta musamman to a matsayinka na ɗalibin ilimi ya zamo kana neman ilimin ne da guri da fata da addu'a Allah Ubangiji ya karɓa maka wannan aiki na neman ilimi da karantarwa da kake yi don ka shiga cikin masu samun wannan daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki sannan malamai suke cewa wajibi ne akan wanda ya zamo ɗalibin ilimi ne ya zamo yana da taka tsantsan kwarai da gaske kar ya zamo manufarsa na ilimin addini don ya samu wani amfani ne a rayuwarsa ta duniya kar ya bada dama wa shedan yayi galaba a kansa yana fafutuka na neman ilimin addini da karantarwa ya zamo kuma shedan ya shigo masa cikin wannan ilimin addinin da yake nema da karantar da al'umma da yake yi a ce akwai wani abin da yake so ya cimma a rayuwarsa ta duniya duk wanda ya samu wannan to hakika yayi hasara domin da ma bai yi ilimin ba ma da yafi masa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah duk wanda ya koyi wani abu na ilimi ilimin da ake neman yardan Allah madaukakin sarki da shi ilimin da ake bautatawa Allah madaukakin sarki da shi amma ya zama shi la ya ta'allamahu la ya ta'allamahu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya ba komai yasa yake koyon wannan ilimi ba sai din ya ci gajiyar wani abu a duniya ya samu wani abu na duniya wani abu na duniyan nan dukiya ne wani abu na duniyan nan mukami ne wani abu na duniyan nan shahara ne wani abu na duniyan nan wata ɗaukaka yake so ya samu a cikin a cikin al'umma ko a cikin mutane manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce duk wanda ya koyi wani abu na ilimin addini irin ilimin addinin da ake neman kusanci zuwa ga Allah ake neman yardan Allah madaukakin sarki da shi amma shi manufarsa don ya ci riba ya ci gajiyar samun wani abu na duniya manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce to irin wannan mutumin lam ji da arfal janna yawmal qiyama ba zai ji ko kamshin aljanna ba zai taba ji ba a ranar alkiyama don haka kaga duk wanda ya ilimi da irin wannan manufar ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka ambata lallai hasara ta tabbata a kansa sai ya zamo ya zamo kamar kamar fitilar kwai ya zamo ga wuta ya zamo wuta ne shi fitilar kwai yana kona kansa yana haska wasu don haka ya yan uwa wajibi ne mu ji tsoron Allah madaukakin sarki ya zama abinda mu wannan hanyar da muka kama na koyon karatun addini da kuma karantar da al'umma ya zamo Allah maɗaukakin sarki muka nufata a niyyarka ya zamo babu wani abu na samun wani abu na duniya dukiya ko mukami ko ɗaukaka ko shahara domin shaidan yana amfani da ɗaya daga cikin waɗannan ko dukansu don ganin ya ɓatar da mai da'awa Allah maɗaukakin sarki ya kare mu abu na biyu kuma na ƙarshe da cikin abubuwan da za mu ambata a wannan bagiran wajibi ne akan ɗalibin ilimi mai ƙoƙarin karatu da karantarwa ya zamo ya siffanta da siffa na ƙanƙan da kai a tsakanin al'umma kada ka yadda kada ka kuskura a matsayinka na ɗalibin ilimi mai karantarwa ko mai karatu da karantarwa ka buɗe ƙofa wa shedan ya sa maka jin girman kai da izza a tsakanin al'umma idan kai haka to tabbas hanyar da ka kama wallahi baka yi koyi da wanda ya zo Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya zama mana abin koyi ba shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ko ya faɗa cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da abin koyi kyakkyawa ko abin koyi mai kyau daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kai kololuwa wajen kankan da kai a tsakanin al'umma duk da Allah ya bashi daraja da tafi ta kowa a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zamo kana shirye ka karbi ilimi ka karbi gaskiya ka karbi shirya daga wajen duk wanda ka ji gaskiya daga gare shi ko duk wanda ka samu ilimi daga gare shi domin masu hikima suna cewa ita ilimi kamar wata ɓatacciyar dabba ce ta mutum mai imani duk wajen da ya same ta kawai shi ya fi cancanta da ita don haka kada ka raina ko da kalma ɗaya ne da za ka ji daga wajen wani kada ka yi girman kai wajen karɓan ilimi daga wajen kowane ne komi kashin mutum komi gashin yadda matsayinsa yake in dai abin da ya faɗa gaskiya ce to ka ji tsoron Allah ka karɓa domin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wannan ita ce turbar da ya ɗora mu a matsayinmu na abin da na al'ummarsa imamu nawawi ya faɗa cewa ya dace ga duk wani ɗalibin ilimi ya zamo yana da ƙanƙan da kai gaba ga malaminsa da wannan kankan da kai ne zai iya cimma buri ya samu nasara ya samu abin da yake nema abin da malaminsa ya masa umarni ya yi abin da ya hana shi ya yi kuma abin da ya karantar da shi ya yi kokari ya riko da shi wajen koyon karatun ma kada ya matsa wajen sai ya kura malamin a'a abin da malaminsa ya bashi na ilimi ya takaitu a kansa ya yi fatar allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka a cikinsa sannan ya uwa mu koyi shiriya daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da wata rana ya zo ya karanta lam yakun alladhina kafaru ya karanta wannan surar ga ɗaya daga cikin sahabbansa shine ubay bin ka'ab radiyallahu an kuma yace Allah madaukakin sarki ne yace in zo in zauna in karanta wannan surar kaji malamai suke cewa cikin wannan abin akwai babban darasi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi manzon Allah ne babu wanda ya kai shi shine ake masa wahayin alkur'ani ya karantar da sahabban amma kuma yanzu ya ce Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya zo ya karanta wata sura daga cikin surorin alkur'anin wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ya fice a wajen iya karatun alkur'ani shine Ubay ibn Ka'ab so wannan sai malamai suke cewa ya nuna cewar duk darajarka duk falalarka duk ɗaukakanka da kake ganin Allah madaukakin sarki ya baka to akwai wanda bai kai ka ba da zaka iya samun wani abu na ilimi da zai amfane ka ya amfana da al'umma daga gare shi to kada ka raina darajar mutane a matsayinka da wanda Allah madaukakin sarki ya ɗora ka a bisa kan wannan turba na karatu da kuma karantarwa Imam al-Bukhari ya faɗa cewa malamin hadisi baya zamowa cikakken malamin hadisi sai ya karbi ilimin hadisi daga wajen malamin da yake sama da shi da kuma wanda yake tsaransa ne daidai da shi ya kuma karbi ilimin hadisi daga wanda yake ƙasa da shi shine wanda ya cika malamin hadisi amma duk wanda ya takaitu akan malaman da suke sama da shi ne kadai malamansa tsare waɗanda suke tsare kunsa da wanda suke ƙasa da shi ba zai karbi ilimi daga gare su ba imam al-bukhari ya ce wannan bai cika malamin hadisi ba don haka ya uwa wajibinmu ne mu mutunta mu daraja duk waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi domin yana daga cikin ƙalubale da allah maɗaukakin sarki ya sa muke gani a wannan zamanin shine yadda za ga ɗaliban ilimi 'yan uwa waɗanda suke matakin ƙasa amma suna aibanta ainihin manya-manyan malamai waɗanda sun yi nisa sun yi zurfi a ɓangare na ilimi shi kuwa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya bayyana cewa wannan tsarin ba tsari bane da ya ɗora al'ummansa akai don haka duk wanda yake da'awar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi ba zai taɓa bin wannan turba ba manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisi cewa inna ma ana lakum mithlul walidi liwaladihi u'allimukum yace misali na ni a wajen ku kaman misalin uba ne a wajen ƴaƴansa saboda ina karantar da ku don haka malami uba ne sannan an ruwaito athar na cewar almuallimu khairun min al'ab shi malami darajarsa yafi yafi matsayin mahaifi don haka yadda zaka girmama mahaifinka haka ya kamata ka girmama malaminka kuma yadda kake ganin darajar mahaifinka haka ya kamata aika ga darajar mahaifin wani don haka in dai malami ne da ya gaba da kai a ilimi ya yi gaba da kai a duniyar ilimi ko ba komai a ce ya riga ka shiga duniyar ilimi ya yi nisa da kai to ko wannan falalar kadai ta isa ka bashi daraja ta isa ka bashi falala ta isa ka girmama shi ko da baka zauna a gabansa ka yi karatu ba domin wanda ya san mutuncin iyayensa ai shi yake girmama iyayen wani to haka wanda ya san mutuncin malamansa kuma dole zai girmama malaman wani zai girmama malaman wasu don haka ya saba wa shirya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ce mutum ɗalibin ilimi ne sannan kuma a ce yana da ɗabi'a ko hali na raina daraja na wani ko wasu daga cikin malamai ballantana kuma a ce har ya kai zuwa ga shedan zai yi galaba a kansa har ya kutsa cikin mutuncinsu ko ya kutsa cikin shaksiyansu yana taɓa mutuncinsu wannan ba ladabi bane ba tsari bane na sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don haka wajibinmu ne mu yi kokari mu ji tsoron Allah abinda muke yi muke koya na ilimi mu koya saboda Allah abinda muke karantar da al'umma mu karantar da al'umma saboda Allah mu zama masu kwatanta ikhlasi cikin aikin mu na karatu da kuma karantarwa mu zama masu kankan da kai a tsakanin al'umman da Allah madaukakin sarki yasa muke tare da su muke iya gaya musu wani abu daga cikin abin da Allah ya sanar da mu na qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada mutum ya yadda shedan ya yi galaba a kansa ya sa masa jin izza da girman kai alhalin shi ba kowan kowa ba ba mu kai komai ba wallahi a duniyar ilimi zai zama mun cuci kawunanmu idan muka bude kofa shedan zai yi amfani da mu mu fara jin cewa mu wasu ne mu fara jin cewa mun kai mu yi magana a duniyar ilimi wallahi galibinmu ire-ire na da ire-irenmu da yawa wallahi a rashin wasu ne mu za mu tsaya a gaban mutane mu ce za mu yi karatu a rashin masu yi don haka kada shedan ya sa mutum ya ji cewa zai zai rudu ko ya yaudaru saboda Allah madaukakin sarki ya ba shi dama yana iya zama ya karantar da mutane ko yana iya hawa minbari ya yi hudu ba wannan ba tafarkin magabata bane muna fata Allah ubangiji ya ƙara mana ikhlasi ya ƙara mana takawa ya ƙara mana kankan da kai Allah ubangiji ya sa duk abin da za mu yi mu yi domin sa ya Allah madaukakin sarki abin da muka yi daidai ka karba mana kuskure ya Allah ka yafe mana Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan daidai Allah ka bamu daman koyi da shiriyar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir kayda a'da'aka wa a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين نصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين